shekaran jiya أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل تعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل قد ضلوا من قبل وأدلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والكاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي يا همة الشيء احضري لنا بهذا المحضر ولتأتي بنظرة تأتي لنا بالظفر قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل أضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل آه الحمد لله a yau muna gode ma Allah subhanahu wa ta'ala da ya nuna mana wannan rana yau 27 ga watan Ramadan hijira ta manzo Allah sassa 1443 wanda ta daidai da 28 ga watan 4 2022 yau 28 na 28 ga watan Ramadan ba? Eh, 28 ga watan Ramadan hijira 1443 alhamdulillah ya mu ci gaba da karatu daga inda muka tsaya a jiya Allah subhanahu wa ta'ala ya ce qul ata'buduna min dunillahi yanzu kuna bauta abinda ba Allah ba ai gairahu ma la yamliku lakum darran wala naf'a abinda ba zai iya mallaka muku cuta ba in ba ku bauta mashi ba zai iya cutar da ku ba wala naf'an idan kun bauta mashi ba zai iya ba ku amfani ba wallahu shi ko Allah huwa sami'u shi mai ji ne li a ƙawalikun ga zantuttukanku eh Allah da ka kira shi zai ji wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da awata da'i iza da ani saboda ka shi Allah yana ji gunki ko bai ji tarahum yanzuruna ilayka ka menene wa hum la yansurun da su kamar suna gani amma ba sa gani inji Allah to shi ko wannan mai ji ne shi Allah al-alim masani bi ahwalikum da halayenku kul ka ga musu ya ce ya ahlal kitabi ya ko alkitabi yahudu da nasara la ta galu ku daina ƙetare iyaka shishigi la ta jawo zulhad ku daina ƙetare iyaka fi dinikum a cikin addinin ku guluwan shishigi gairar alhad duk abin da za ku waɗi kan ku waɗi abin da ba gaskiya ba bayan tala'u isa ku ajiye isa au tarfa'uhu wai ku sare da daraja isa ko kuma ku ɗaukaka daraja shi fauka haƙƙi fiye da haƙƙinsa eh kiltal fariƙatani duka waɗannan jama'a guda biyu rallan sun bata isha ni isa a sha ni isa domin su yahudawa ittahamu ummahu suna tumta uwarsa eh kalu suka ce inna maryam bagi wai maryam ta yi mazinaciya ta yi a'udzubillahi wa isa shi kuma isa wulida waladu haram shi dan haramun ne a nasu wa nasara su ko nasara rafa'u sun ɗaukaka shi fauka kadari fiye da darajar shi fa ja'aluhu waladan lillah suka mai da shi dan Allah au huwa Allah ko suka ce shi Allah ne kiltal fariqatai dukkan wannan jama'a lat ta bata wala tattabi'u ahwa qaumi kar ku bi son zuciyar mutane karrallu wanda suka bata min qab tun gabanin wato ku bi guluhim da shishigin su a salafin su ne wanda suka shuda can baya wa arallu kasiran sun batar da mafi yawa min daga cikin mutane warallu sun bace an shawa'i sabil da tsakiyar hanya ai dariqul haq was sawafil ashl al wasl tsakiyar hanya sun sun bata tsakiyar hanya wa min wa min wa min sabilatil ja'irun wa hudan ko to su sun bi ja'ir din makarkaciya don manzo Allah ya zane cewa anna haza siradi mustaqim eh mustaqima an gane fattabi'u Allah ya ce wannan ita ce hanya ta madaidaiciya guda ɗaya sambal ku bi ta sai annabi ya zo ya zane kuma daga gefe ya ce wala tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabili kar ku bi waɗannan ƙanana za su raba ku da wannan wadda take miƙaƙƙa ɗin na'am wala lu'an sawa sabil lu'ina allazina kafaru
لئن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وإيسى بن مريم ذلك بما أسوا وكانوا يعتدون كانوا كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون نعم لئن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى ابن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فاضوا لبئس ما كانوا يفعلون الله سبحانه وتعالى يقول إن الذين كفروا الله أن تشون سكي كافرشي من بني إسرائيل كتكين بني إسرائيل على لسان داود لأنت أن تفتوا بسا حرشا النبي داود عليه السلام دعا عليهم يا أدعى غريسو أنغاني دعا عليهم داود النبي داود يا أدعى غريسو فمسيحو يا أدعى كنسو aka shafe halittar su kiradatan aka mai da su birai wam ashabu aila su ne wato mutanen aila wanda suka yi suka je suka yi wato su din kifi da aka ce kansu ranar asabar aka mai da su birai wa isa ibn maryam haka nan Allah an ci bani isra'ila bisa wato harshen isa dan maryam shi ma da alaihim ya addu'a akan su wa musihu aka shafe su hanadir aka mai da su alhanzirai wam ashabul ma'ida su ne ashabul ma'ida masu kabakin nan daga sama zalika la'an wannan la'anta bi ma a sau ai da sababi isyanihim dalilin saban su ne wa kanu ya tadu alhali sun zama masu ketare iyaka ne inji Allah na'am kanu la tana hauna ko an ja shi ko kanu la tana hauna ba sa hani la yana ba abuhum ba ala sashin su ba sa da sashe an mu'awidati munkarin a kankoma abin ki fa'alu wanda suke aikata bi sababi halakin saboda halakar suwa an gane labisa ma kanu ya fa'alun abin da suke aikata Allah ya ce Allah ya ce ya yi muni saboda in suka ga ana yi su ma ba su hana su ma sai su zo kuma su yi ba su hana a yi kuma su ma sai su zo su yi eh la tana hauna an munkarin ba su hane ga abin ki su ma fa'aluhu alali kuma sai su aikata wannan an gane ko kuma a fa'aluhu suna aikata shi bi sababi halaki saboda su halaka ko sun riga sun halaka Allah ya ce labisa ma kanu ya fa'aluna abin da suke aikata ya yi muni fali hada yajibu al-amru bil ma'ruf sadaka umarni da ake alheri ya waje ba wallahi anil munkar da hani gaban ki da min qalar rasul manzo sallallahu alaihi yace man ra'a minkum munkaran wanda ya ga abin ki a cikin ku falyughayyiru bi yadihi yaji ki tashi da hannunsa ya tashi ta kokari amma in zai yi an gane in sada in zai samu iko wayalla idan ba zai samu iko da yi da hannu ba tunda shi ba sarki bane ba alkali ba fa bilisani to yasa harshen shi zai yi shi ma wa'illa idan ba zai yi da harshe ba fabi kalbihi annabi ya ce to bar abin a zuciyar shi ji baya son abin wa zalika abul iman wannan shine mafi raunin imani kamar yadda ya zo a cikin hadisi da muslim ya fitar da shi an abi sa'id al-kudri annahu sami'a rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ce abi sa'id al-kudri ya ce ya ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi wanda ya ga abin ke cikin ku ya jirkita shi da hannu fa illam yasadi fa bi lisani in bai sami iko ba ya sa harshe fa illam yasadi in bai sami yin fabi kalbi ya je ya ƙi abin da zuciyar shi wa zalika adaful iman wannan shine mafi raunin imani haka yazo a cikin sahih muslim kitabul iman babu kaunin nahi anil munkar min al imani na'am hadisi na 70 na'am tare kasiran na'am ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبيس ما قدمت لهم أنفسهم أن سكت الله عليهم وفي العذاب هم خالدون ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون نعم ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدم لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون آه الله سبحانه وتعالى ترى يا رسول الله يا محمد za ka ga kasira mafi yawa minhum daga cikin Yahu- yahudawan nan ya tawallauna lazina kafaru suna jibintan wanda suka yi kafirci min ahli makata bugdan laka don kiyayya gare ka sai ga sun sun haɗa kai da kafirai wai dan dai dan dai nuna adawa da kiyayya ga manzon Allah Allah ya ce karka damu da su labisa ma qaddama lahu anfusu abinda rayukansu take gabatarwa an gane min al'amali na aiki lima adatin mujibi lahum na gaba wanda yake wajabta wannan abu gare su to wannan wannan wannan labisa yayi muni inji Allah eh abinda rayukan take gabatarwa na gaba da kai yayi muni an sahid Allahu alaihim cewa Allah yayi fushi yayi fushi da su wa fil azabihum khalidun sannan kuma me ya sanya aka ce labisa din nan saboda in suka shiga wuta kuma su dawama za su yi. wa fil azabihum khaliduna a cikin azaba su madawama ne ciki walau kanu yu'minuna billah da za su imani da Allah haƙƙan imani na gaskiya wannan bi su imani da annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam wa ma unzila ilaihim shi imani da abin da aka saukar gare su mattakazuhum awliya ina bari ba su riƙi kafire masoya ba eh tunda at-taura bata nuna musu so kafire ba injila ma bata nuna so kafire ba to bare qur'ani walakin na kasira minhum fazili mafi yawa daga cikin su fasikai ne inji Allah harijuna lil iman masu fita daga imani Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sallam alhamdulillah sadaqa Allahul azim a nan ne zamu zamu kwana a wannan karatu namu na bana insha Allahu sai kuma in Allah ya kai mu wata shekara sai dai dan nasiha kaɗan da zamu dan yi kafin malaman su yi addu'o'i da kuma jawabi na godiya Eh, saboda a wannan hali da muka samu kanmu a yau jama'a sai mu duba mu gani yadda muke ciki a yanzu dukkan masibobi da suka zo suka kewaye mu ta sama da ƙasa ta ko'ina birni da ƙauye babu inda za ka je yau ka samu salama ko ka samu kwanciyar hankali kullum cikin ɗarɗarɗar ake me yake kawo haka mu daga wajenmu ne inda Allah ce bima kasabar aidiku abin da hannuwanku ta gabatar ne duk wani masiba ku kuka jawo ta in ji Allah sau da ka jama'a mu ji tsoron Allah mu gyara mu tsaya mu rage abubuwa wanda ake yi a rage a huskanci Allah a huskanci Allah duniyar nan ba ta da tabbas Ah, shehu yana cewa wuta tana kada ƙararrawa aljanna ma na kadawa wa uzlifatil jannatu lil muttaqin wa burzatil jahim kowace ta kowace ta ta kaman ta ta ta, ta leko ne tana kada ƙararrawa ka sai kayan da zaka saya kasuwa za ta tashi saboda haka jama'a mu ji tsoron Allah mu gyara lamari lamarin nan fa ba wai daga wajen shugabanni bane ko a mu daga wajen mu ne idan muka gyara to babu yadda Allah zai ba yadda za a yi Allah ya ba mu shugaba mara kyau amma in muka zama marasa kyau dukkan shugaba in ya hau zai zama mara kyau saboda ba mu da kyau dukkan shi in ya hau to zai zama mara kyau me yasa saboda mu ma ba mu da kyau saboda haka mu ji tsoron Allah mu gyara abubuwa daban da abubuwa da ake a ƙasar nan sun yawa to kuma mu daga wajenmu ne mu kanmu saboda haka mu mu ji tsoron Allah mu gyara Allah kuma ya taimake mu Allah ya taimake mu Allah wannan masibu Allah mun tuba mun san laihukanmu ne Allah Allah ka yaye mana wannan bala'i Allah ka yaye mana wannan bala'i Allah ka yaye mana wannan bala'i ƙasar nan Allah ya ba- ya maido da zaman lafiya da kwanciyar hankali da ci gaban arziki fiye da na da alhormon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko muna tawassuli da wannan wata muna tawassuli da wannan goma na ƙarshe Allah sannan muna tawassuli da wannan littafi naka muna tawassuli da annabin nan naka da tarin darajar shi da matsayinsa da mu'jizozinsa Allah muna tawassuli da wannan abuwa eh da kuma wannan taro namu na rufe Qur'ani da muka yau to Allah muna tawassuli da bayan Allah da ke nan tare da mu zaune Allah ka yi mana wannan bala'i Allah ka yaye mana wannan bala'i Allah ka yaye mana wannan bala'i Allah mun tuba ka yaye mana wannan bala'i Allah Allah kuma ya amshi addu'o'inmu Allah ya amshi wannan ayyuka da muka yi Allah ya amshi a- a- duka ayyukan mu na alhairai da aka yi a cikin wannan wata Allah shi amsa alhurman manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ƙarshe shi wanda ya ɗauki nauyin wannan karatu da ake sawa a rediyo kullum to Allah ya saka mashi da alhairi su ma gidan rediyon da suka yi ƙoƙari eh, suke ta sawa kowane lokaci Allah ya saka masa da alhairi ya ƙara ɗaukaka gidan rediyon ma'aikatan gidan rediyon Allah ya biya buƙatunsu alhurma annabi sallallahu alaihi wa sallam sannan 'yan kwamiti na wannan na wannan na wannan masallaci namu na fadukwai na juma'a to allah ya saka musu da alhairi musamman shi ciyaman sale da sakatare cd doctor to allah ya saka musu da alhairi Eh, kwamiti na malamai ciyaman na malamai shi eh, shi malam zakiru shi ma allah ya saka mashi da alhairi da sauran malamai membobinsa da na'ibi nawa da sauran duk jama'a irin yadda suka ba da gudunmuwa da jajircewa a cikin wannan tafiya har allah ya kai mu yau muka ga ƙarshen ranar kulle wannan to allah ya saka mu kowa da alhairi allah ya saka mu kowa da alhairi allah ya sa na baɗi tare da mu za a yi allah ya nuna mana na baɗi allah ya nuna mana na baɗi alhurma manzon allah sallallahu alaihi wasallam kafin ah, a yi addu'a zan miƙa abin magana ga shi doktor shi saktare kenan namu na kwamitin masallaci eh, sannan saktare kuma na kwamitin tafsiri saboda haka zai jawabi kaɗan na godiya sannan malamai kuma a ci gaba da da addu'a na
Al- alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah dukan godiya ya tabbata ga ubangiji wanda ya halicce mu ya ba mu iko aka fara azumi muna cikin rayayyu yau mun fara azumi tun farkon ɗaya ga wata ranar sati ga shi yau allah ya kawo mana rana ta 28 ranar juma'a ga wannan watan ramalana wanda ya daidai da 29 ga watan hudu hijira 2022 da ya nuna mana lokuta da za a rufe wannan tafsirin alkur'ani abinda dukkanin muka ji daga bakin malam allah ya sa ya zama karbabbe ne gare mu allah kuma ya sa mu yi aiki da shi laifuffukanmu ya yi yawa kamar yadda malam ya ce shi kai allah ya jarabce mu da rashin tsaro ya jarabce mu da talauci ya jarabce mu da abubuwa da yawa so malam ya yi kira sosai cewa a koma ga allah a koma ga allah ba mu da wata mafita akan wannan lamura shugabanninmu ba su ne ke da ainihin ikon tafiyar da lamuran duniya ga baki ɗaya ba tafiyar lamuran duniya na ga hannun ubangiji subhanahu wata'ala idan kuma mu bayi muka canza allah alkawari zai canza mana to mu mun canza shi yasa kuma muka samu kanmu cikin wannan hali shugaban ƙasa har kuma shi kan gwamnan namu abubakar sani bello baya da iko ya iya tafiyar da wannan lamura to muna roƙon allah subhanahu wata'ala ya yafe mana dukkan zunubanmu allah ya yafe mana dukkan zunubanmu allah kuma ya dawo mana da ƙasarmu zama lafiya ya azurta mu ya wadata mu ya fitar da mu cikin kaimin da muka samu kanmu a ciki so a matsayin ainihin kwamiti na wannan masallaci kuma uh, kwamiti na wannan tafsiri muna godiya ga Allah subhanahu wata'ala musamman ga wanda Allah ya bashi iko ya ɗauki wannan nauyi ana watsa wannan wa'azi Allah saka mashi da alheri Allah biya mashi dukkanin bukatansa iyayensa Allah gafarta masa ya'yansa Allah shirya masa Allah shirya masa albarkan annabi Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallama muna kuma godiya ga wannan kwamiti da ta zauna ta tsara dukkan tsare-tsaren da ya kamata har Allah ya nuna mana yau rana da za mu kulla wannan tafsiri muna godiya gare su kuma muna nuna godiyarmu ga dukkanin malamai na wannan masallaci juma'a na fadukwai da suka mara wa malam baya Allah saka musu da alkhairi Allah saka musu da alkhairi tun daga farkon wannan tafsiri har zuwa yau na'ibi da sauran malamai gabaki ɗaya suna tare tare da malam to yanda suka ta, suka kasance tare da malam daga farkon watan azumin ramadana har zuwa yanzu Allah ya tara su gabaki ɗaya zuwa aljannatu firdausi kuma Allah ya samu a cikin aljannatu firdausi albarka annabi Muhammadu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama kwamitin masallaci kuma suna nuna godiyarmu ga ga ainihin mai anguwanmu Allah saka mashi da alheri muna kuma nuna godiya ga hakiminmu na, na, na, na masarautar sarkin mina Ahmadu Bahago dan madamin mina Allah saka mashi da alheri Allah saka mashi da alheri mu ma masarautar mina muna nuna godiya gare su Allah saka masu da alheri Allah ya zaunar da mu zama lafiya Allah ya zaunar da ƙasar mu Najeriya zama lafiya Allah ka ba Naija zama lafiya Allah ka ba masarautar mina zama lafiya gidajen mu gabaki ɗaya Allah ka tabbatar mana da zama lafiya Allah ya kare mu daga dukkan sharrin mashiranta ya kare mu daga sharrin shedan ya kare mu ga sharrin mashiranta albarka annabi Muhammadu Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama muna nuna godiya ga dukkan jama'a da suke sauraron wannan tafsiri a, a, re- a kafan rediyo da kuma wanda Allah ya ba su iko suna halartar wannan tafsirin Allah saka wa kowa da alheri Allah biya wa dukkanin bukatunmu duniyarmu da lahira albarka annabi Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallama za mu mika ainihin wannan ah, abin magana ga malamai su rufe mana taro da addu'a Allah kuma maimaita mana Allah maimaita mana yadda muka ga wannan azumi lafiya Allah ka nuna mana sauran azumi mai yawa mai yawa mai yawa cikin yardan ubangiji alhamdulillahi
Na'am. To, ah, imamu Allah ya saka da alkhairi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم الحمد لله الحمد لله الحمد لله muna yawaita godiyar mu ga Allah tabaraka wa ta'ala da ya kawo mu wannan rana da za a rufe wannan karatun kuma al'umma sun haɗu kuma an ba da ana ta ba da addu'o'i ga kuma muna ci gaba da yin addu'o'in muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ayyukan da muka yi a cikin wannan wata na Ramadan da mu da 'yan uwa jama'a musulmi duk inda suke Allah ya karba muna addu'o'in da ake ta yi na neman Allah ya kawo muna zama lafiya a ƙasar nan ta Najeriya Allah tabaraka wa ta'ala Allah ya karbi addu'o'in nan kuma da muka roƙa na ga- na neman rahama ubangiji Allah ya yi muna Allah ya yi mu iyayen mu Allah ya yi mu malaman mu na roƙon da na ilimi Allah ta'ala ya kuma saka musu da alkhairi yan uwa musulmi duk inda suke muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala Allah ya haɗa hankulan mu Allah ya haɗa kan musulmi Allah ya sa addinin nan da muke yi ya zama mai ceton mu gaban uh, ubangiji madaukakin sarki da rahama ubangiji da za ta lullube mu muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala rayuwar mu ta duniya abin da ya waya- ya wayata a gare mu Allah ya sauƙa mana shi abin da ya zama mai tsanani gare mu Allah ya sauƙa mana shi tun da fitinin da ƙasar nan Najeriya take fama da shi Allah muna roƙonka Allah ka muna sauƙi Allah ya kawo muna rahama shugabanni kuma Allah ta'ala ya daidaita su ya nuna musu daidai abin da ya kamata su yi ga ga talakawansu su kuma talakawa abin da yake kansu na biyayya Allah ya ba da iko Allah ya samu yawaita kyakkyawan addu'o'i ga shugabannin mu ba mummunan addu'o'i ba Allah tabaraka ala- wa ta'ala idan muka dage akan haka Allah zai tausaya mana ya yaye mana damuwar mu ya kawo mana arziki ya yaye mana talauci a ƙasa saboda haka in muka ci gaba da tsine mu shugabanni kuma muna iya samun akasin alkhairi saboda haka Allah ya nuna mana hanya Allah ya sa kuma mu yi wafaka muna yi ma shi shehun namu da ya ji gabatar da wannan tafsiri imamu shehu malam Kamilu muna yi mishi addu'a yadda Allah tabaraka wa ta'ala ya sake haƙuri yana ɗaukan nauyin al'aik- ayyuka na al'umma Allah ta'ala ya yi masa kyakkyawan sakayya har ga zuwa cikin zuri'arsa iyayensa kuma da suka ƙare Allah ya musu gafara wanda suke da rai Allah ya sa a cika- a gama lafiya da juna muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya ƙara buɗe ƙirjinsa ayyukan da yake ko da azumi ko ba azumi kullum muna sauraron a shafa ana yi akwai tafsirai da ake yi a gida kuma Allah ya ƙara taimaka mishi muna roƙon Allah duk inda yan uwa suke malamai masu ƙoƙari a kan su ga al'amarin na ya ci gaba na addini Allah ya taimaka musu wanda Allah bai nuna musu hasken wannan al'amari ba Allah ya nuna musu muna kuma kira ga yan uwa na fadakwai yadda aka yi ƙoƙari aka ba mu goyon baya ana halartar karatun nan a bana a ci gaba da haka koda ba koda ba azumi Allah ya mana taimako Allah ya taimaka mana Ah, shi mai angonmu Allah ya saka mishi da alkhairi mutum ne wanda yake mai kokari kowane bangare duk inda aka kira shi zai je Allah ya saka mishi da alkhairi shi kuma ainihin mai gidan namu shi ma hakimi Allah ya saka mishi da alkhairi har zuwa ainihin misali mai martaba Allah ya saka mishi da alkhairi Allah ya sa mu muwafaka Allah ya sa mu dace اللهم يا مجيب الدعوات ويا قال الحاجات ويا مفرج الكربات من فوق سبع سماوات ويا فاتح الحضائن الكرامات ويا قال الحوائج السائلين ويا سامع الأسوات ويا غافر الذلات ويا مقيل الأسرات ويا منزل البركات ويا من أحد علمك بكل شيء أسألك أن تصلي وتسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأنت قد حاجتنا يا الله يا الله من روقك wannan mahali da muka kawo muna mahali ne wanda za mu roƙi ubangiji mu ga duk bukatunmu Allah ka karba muna Allah ka karba muna Allah ka yaya mu da damuwanmu Allah ka yaya mu da fitina Allah ka yaya mu da tsanani Allah ya ba mu zama lafiya yan uwanmu da suke cikin hijira da wanda ake kamewa suna can a hannun mutane Allah ka kubutar da su su kuma masu wannan aiki Allah Allah muna roƙon ka in masu rabon shirya ne Allah ka shiryar da su in ba masu rabon shirya bane Allah kai ne zaka zai da zaka yi da su Allah ta'ala ka kawo muna zama lafiya lai hukum da muka Allah ka jira mu cewa da wannan masiba Allah ka gafarta mana Allah mun tuba Allah mun tuba Allah ka yahe muna Allah ka dawo da mu cikin hayacin mu ka yaya muna talauci ka kaya muna masibu ka ba mu zama lafiya Allah muna roƙon ka duro inda ka ba mu Allah ka yi musu albarka Allah ka shirya muna da su wanda ba su bisa hanya Allah ka dawo da su wanda suke bisa hanya Allah ka ƙara shirya muna da su Allah ka sa mu yi muwafaqa ya da asma'i هو هو يا أبوه سبوه قدوس ربنا ورب الملائكة وروح فاستجبنا له ونجيناه من قبل القومين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي لا صراط كم من الإله العظيم سبحان ربك رب الذة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين Allah ya saka ma kai addu'o'in da aka yi Allah shi karba malam Allah ya kara maka lafiya shi malam Kamilu Allah ya kara maka lafiya Allah ya ji kan manya Allah ya shirya zuri'a abinda muke so ga Allah subhanahu wata'ala yaran mu Allah shirya mana da su duk bakin cikin da muke samu a bangaren su Allah ka yaye mana Allah ka yaye mana Allah ka shirya mana da yaran mu Allah ka shirya mana da su Allah ka yaye mana musibu Allah ka yaye mana bala'o'i Allah ka yi mana mafita Allah ka yi mana mafita Allah ka yi mana mafita Allah ka yi mana mafita Allah ka ba mu mafita Allah ka ba mu walwala Allah ka ba mu walwala اللهم انا نسالك من كل خير سالك من محمد عبدك ورسولك نبيك ونعوذ بك من كل شر استعاذك منه محمد صلى الله عليه وسلم عبدك ورسولك سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله
mu ƙara kulwallahu kafa bakwai bakwai ko ce da bismillah iyaye malamai shi annabi duka Allah shi gafarta musu Allah ya saka musu da alhairi mu ƙara alam na shara guda guda ga wanda suka yi ta aiko da hadiya a lokacin da ake tafsiri da wanda suke halartowa da wanda suke nema bayarwa ba su bayar ba duka Allah ya saka mu kowa da alheri Allah ya biya mu kowa bukatar shi masarautar mu ta mina mu karanta li'ila fi kafa uku Allah ƙara tsare mana wannan masarauta ya ƙara mata ɗaukaka barkan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Ali Abu Dawud اللهم انا نسالك من الخير كله عاجله وعاجله ما علمنا ما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وعاجله ما علمنا ما لم نعلم نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك رلاك ولل نبيك ولل الأشياء ولل الوالدين اللهم اجعل ما نحب فيما تحب وترضى ولا تجعل ذلك الترارنا يا ربنا يا خالق العوالم هل بيننا وبين كل ظالم لكل من إلينا أحسن وجازه أن جزاء الأحسن اللهم رفعنا الجهد والجوع والعريا وكشف عنا من البلاء ما لا يكشفه غيره ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واعف عنا واغفر لنا واغفر لنا وارحمنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وأعطنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله الحمد لله الله كيما بدي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته